الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa ina mun gaisuwa da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam godiya cikakka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa wanda cikin ikon shi eh, da kaddarawa shi muka ga wannan wata da farma wata kuma na shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai kuma wanda ya dace da shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda da biyar alhamdulillah Allah ya ba mu ilimi na yin tafsiri a cikin wannan wata tun daga tsayi ga wata har zuwa 23 ga wata kuma ga al'ada mafi yawa rana ta 23 ga wata a ranar muke yin tafsiri baki dai amma a ran nan sai ya kasance mun yi ƴan ƙaramin muhadara bisa kan bayyana al'amuran da muka taɓa tattaunawa a kansu ko dai a hudubobi ko kuma a muhadarori na shekarar da ta gabata. Kamar da na sha ambata muku cewa eh, so da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu dama mu samu maudu- maudu'ai ko kuma tef masu yawa a cikin shekara ko dai ta munasaba ta kuma ko kuma ta munasaba ta muhadarori na gari ko kuma na eh, munasaba ta dukkan wata muhadara wadda ta kasance mun gabatar da ita a cikin wannan shekara. Alhamdulillah a cikin wannan eh, wannan masallaci da muke ciki masjid Al-Rahman bin Auf so da yawa muna samun dama ta yin bincike bisa kan murmurai sosai kayan a kawo gare mu wajen yin kuduwa. Kusan murmurai muke gabatar da kuma a nan ciki. Ina a cikin shi wata aƙalla su ɗai za ka iya yi To kasancewa an samu wannan su ɗai ɗin, to gaskiya yana taimaka mini ni dai wajen yin bincike bisa kan abin da za a ambata wa mutane.
Mm, Kuma na san sauran abokaina su ma alhamdulillah suna yin. To kowane maudu'i akalla ina ɗaukar sati biyu ko sati uku ko wata guda ma ina bincike a kai. Wasu lokuta za ka ganin idan layi ya kawo gare ni sai ga ba ni ne ke zawa ni. Me yasa saboda ina yin bincike bisa kan wani abu ina sa in kawo ƙarshen binciken to juma'a ta da suke sai in bari sai wata juma'a sai ke mm,
yasa saboda matsalolin al'umma suna da yawa kuma lokacin sallah kuma shine lokacin da Allah yake rike maka mutane dole su saurare ka.
ai, da maiya da ƙanan da tsohi da yara da mata da maza suna zuwa suna saurare mm, ana tara maka mutanen da idan ka zo wa'azi in dai ba ta ƙasa ba ba ka iya samu wannan mutane mm, haka ne ko mm,
mutanen da kuma Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi magana a ciki lokacin da kake yin magana to ba ya da sanin
mm, kaga dole ba ka baki ko yan abun faɗa ne ke ta faɗa ba wanda ya isa ya ce kai sabko mm,
yan abun ban magana ne ke ta ban magana ba wanda zai ce maka lokaci yayi in mutum yana sallah yana yana yana yin hutuba ta juma'a baka taba ganin wani ya ce mishi lokaci yayi ba in ka ce lokaci yayi sallar ka ta ɓaci mm, ba ka da juma'a ran na'am, shi yasa muke fashe kodin bayan da muka ka- ya kamata ka yi waɗanka ka sauka ba da iya maka magana in dai ba in ka kare ba wani ya tare ka ya ce zahiri ya yi yawa
mm, to shi yasa lokacin sallar juma'a lokacin da wanda ya kamata a ce malami ko kuma limami ya yi umarni da shi wajen baje kolin shi na hajji to a wannan shekarar kusan mawdu'ai wa'anda nake ganin cewa ya kamata a ce mun tattauna su maudu'i lokacin guda uku ne mm, na ɗai waɗanda suke zama muhadara a nan bakin ƙofar masallaci mun yi wata muhadara mai taken talauci da arziki ina ga kuna sanan ko to za mu yi talhisin kaɗan daga cikin ta don saboda wanda bai yi bai ƙarfi na biyu na yi wata hutuwa mai sahi bisa kan abin da ya shafi yakin yahudawa da 'yan shi'a wanda shi ma ya yi yawo sosai kuma sannan ya zo lokacin da mutane suke bukatar shi to kuma sai ya kasance bayan an yi wannan hudubar da muhadara wajen kusan wata shida da suka wuce baya kuma yanzu matsalar ta ƙara da ne kaga kenan ya kamata a ce mun sake duk wanda mun yi zance Eh, na uku zan ɗauko ɓangaren raddi da laima yan kala kazu bisa kan wasu tambayoyi wa'anda ni da ina tsammanin cewa kusan ni kaɗai na binciko su ban taɓa ganin wani malamin da ya binciko su duk karanta karanta da nake nan da ban taɓa ganin wanda ya binciko wani me yasa saboda ina ganin cewa dukkan abin da sauran malamai suke gaya musu kamar abu ne wanda yake yana da sauƙin ba da amsa ko kuma su iya tawili mutum ya sha kwana da kai kawai ya gama da kai to ina son ya kasance wannan tambayoyin da za a yi su kasance baka taɓa yin su ba shi bai taɓa yin su ba sai in ya tsaya ya yi nazari sosai sannan ya ba da amsa na ɗan yan uwa musulmi mun yi magana kusa kan talauci da kuma wadata muka ce abu na farko talauci kadara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala tana fada bisa kan mutum shi shi kadai tana iya fada bisa kan famili tana iya fada bisa kan ƙasa tana iya fada bisa kan al'umma saboda haka yana ɗaya daga cikin jarabawoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jarraba muka ce kuma tun da jarabawa ce shi talauci to ba a aiban da mutum saboda talaka ne ba a aibata ka san ba talaka ne saboda ba kai kai kanka ba akan hakan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya jarabce ka da wannan yanzu sai muka sake dawa muka ce talauci idan ya ratsa a cikin mutum ko kuma a cikin al'umma ko kuma a cikin wasu nau'uka na mutane to yana barin tasiri wanda yake da yawa in ya ratsa a cikin al'umma to daga cikin matsalolin da ake samu ko kuma talauci ke kawo ma wannan al'umma yana son yana sa laifuka su yawa a ciki sharfi ya yado a ciki me yasa saboda kowa so yake ya hidda haushin abin da yake cikin duk lokacin da ka nemi wani abu ka rasa dole kai kokarin ka ga cewa ka nemi wannan abin ta kowane hali to in ka ce za ka nemi wannan abin ta kowane hali sai ka sa ta in ka ce ka nemi wannan abin ta kowane hali sai ka shirka kai wani sai ya kai shi ga kisan kai shi yasa laifuka suna yin yawa ne idan talauci ya yawa faɗace faɗace in ka ga mutum yana kumburi ran shi ya ɓaci daga an harare shi to dan baya da ko dala ne cikin aljihu shi in yana da kuɗi ko kallon ka ma bai isa yi kana harare shi sai dai iya ka tafarin ƙasa bai ma zuwa ma inda kake bali ma haka harare shi to wannan yana daga cikin illar talauci muka ce talauci matsala ce wata ke girma cuta ce wadda ke da girma wadda hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in shi da kullun da kullun yana cewa ya Allah ka tsare mu daga talauci ya Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal kufr ya Allah ina neman tsarinka daga talauci da kuma kafirci da talauci da kafirci annabi kama sai kiyoyi guda me yasa saboda in talauci ya kai mutum karu yana iya hidda mutum daga hanyar sannan sai muka dawo muka ce idan talauci ya ratsa mutum shi kadai talauci ya liƙe maka to cikin gidan ku kana koma kani ko da kai ne na farko cikin gidan sai ka ga ana yanke shawara da kananka ana jiran sai ya zo a yanke shawara kai kana zamne ba a yanke shawara muka ce talauci idan yana a cikin ka yana sa magana ka ko da mai kyau ce a tura ganin bakin talauci ke ga haka dan baka da talauci ke sa laraba suke cewa mai kuɗi ko ƙarya ne mutane da su ɗauki sadakta wa saddaqu ma qala za a ce yayi gaskiya ai alhaji ba haka yake yi ba kaza ne yake yi. amma shi talaka in ya kuskure yake yi gaskiya ma wani wuri inda bai kamata a ce shi yake yin da ba ƙarya ce Hmm?
talauci ke sa kai fari ne a dora ganin ka baki talauci ke sa mutum baki mara kyau kana shi kana gani a kauri maka budurwa saboda tana ganin kyau kudi suka sa yayi kyau kenan talauci yana sa ko kana da kyau ko kuma baka da kyau akwai matsala ko babu to shi yasa Umar bin Khattab da ya gama nan illar ta talauci sai ya ce wallahi lau kana al-faqr rajulan la qataltu yace da talauci na miji yace da na kashe kuɗi na gama kuɗi ko ma ko ma ya kasance mawadaci Hmm.
haka Umar bin Khattab ya ambata kenan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san shi. to sai muka ce akwai abubuwa da yawa da suke kawo talauci wanda in mutum kana saran aikata wa'annan abubuwan to da arzikin ka sai ka talauci in kuma baka kai ga yin arzikin ba to ba za ka taɓa yin arzikin abu na farko muka ce zina Hmm.
zina tana sa mutum ya talauci annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ya faɗi sharadin musulmi ya fi taron musulmi iyaku zina fi hankali da zina fa inna fi sitta khisalin cikin zina akwai wasu abubuwa guda shidda salasan fi duniya uku daga cikin su suna kama mutum na duniya wa salatan fil akhirah uku daga cikin suna barin mutum sai ya je lahira su cin mushi yace na farko na duniya a duniya in mutum masanaci ne fa da habul bahai zai kasance ya bai da haiba a cikin mutane Hmm.
ya girma ya yi tsohon da zai kasancewa za a iya girmama shi amma sai ga ba ku garin daraja shi kuma duk babban mutumin da kage alamun cewa yana da budurar zuciya ya za ka ka girmama shi ba ku Hmm.
a duniya na biyu da wawa sakar annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ke yin zina a duniya sai talauci ya dawoma a gare shi wa kasarun ukhra kuma sannan a cikin duniya duk mazinaci bai yin dogon rayuwa yake mutuwa yace kuma ga lahira in mutum ya je lahira in dai mazinaci ne, to fasakan wallahi zai haɗuwa da fushi da fushin Allah wasu da hisab zai haɗuwa da mummunan hisabi wal khulud fi nar zina tana sa mutum ya dawoma a cikin wuta Allah ya kare mu duka baki na biyu da na uku da na hudu Hmm.
shine tauye ma'auni tauye suke hana zakka in kuma al'umma ce wadda wani ke shugabantar su to wannan mai shugabantar nasu ya kasance yana musu hukunci ba tare da abin da Allah ya saka ba Hmm.
kiran kurki tauye ma'auni ko suke sannan hana zakka kaga masu kuɗi kenan ko Hmm.
sannan sai kin yin hukunci da abin da Allah ya sauka. Wa'anda abubuwan guda uku suna sa talauci ya dawoma a cikin mutane. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa ya ma'asharal muhajirin ya ku taron muhajirai. Ku sani khamsun idan tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Abubuwa guda biyar in dai har aka sharafce ku da su kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kan ku haɗu da wa'annan abubuwan. to sai wasu abubuwa sun sami ga saka mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam tadhhar al fahisha fi qaumin qat hatta yu'lilu biha illa fasha fihi maqahu al fasha ta zina ba za ta taba yaduwa a cikin wata al'umma ba har al'ummar nan su kasance sun mai da alfashan nan kayan ado karibu irin yadda aka mai da alfasha kayan ado da shi Hmm.
yanzu mutum ko da kan tiyar ne kenan tun da za a ganin da maza da 'yan mata ne aiki Hmm.
ban dariya ma wannan kuma zaka suna yin abin bisa kan abin da ya shafi irin abin da bai kamata a ci ma an bata shi da ku kuna gani ai.
Hmm.
kenan abin ba wani abu bane gaisa da mace ba wani abu ne ga wani in wani ka ce mishi baka taba gaisa da mace ba yadda ka san ka ce mishi kai baka taba ganin ruwan sama ka san dai a ce kare shi kake ko Hmm.
to haka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace in dai har mutane suka shelanta yin zina suka bayyana ta a cikin su to illa fasha fihi maqa'u sai miya ko rashin lahiya na annoba sun yada a cikin su wal auja allati lam takun fi aslatihim alladina mabu da rashin lahiyoyi wa'anda kakannin su da uwayen su wa'anda suka wuce ba su taba ganin irin wannan rashin lahiyoyin ba mun gane ko to kaga wanga abin da shahizi nake da dama mun yi magana musa ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين kuma idan har mutane suna tauye ma'auni ko suke to sai Allah ya kama su da bai wa shiddatul maquna sai Allah ya kama su da tsananin wahalar rayuwa wa jawri sultani alaihim kuma sai Allah ya yarabce su da shugabanni wanda suke cutar da su ai taba ko hal me yasa saboda kai ma dan hal su ma dama da cikin su aka hidda aka same su ai da ba daga waje suka zo ba ko ai daga cikin ku suke to sai sun fara cutar da ku suna wahalsar da ku. Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam yamnahu zakata amwalihim kuma mutane ba za su taba bari ba da zakkan dukiyoyin su ba illa muni'u muni'u al-qatra min as-sama face sai Allah ya hana su ruwan sama walaula al-baha'im lazufa ba dan dabbobi ba da Allah bai musu ba ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله kun ba za su taɓa warware alƙawarin Allah ba da alƙawarin manzon shi ba kenan su kina aiki da alƙur'ani da sunna ba illa sallallahu alaihi wa aduwan bil ghairi ba ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu wani maki wanda ba cikin su yake ba wani maki daga waje zai zaura ya dora cutar da su in har suka yi haka nan to sai Allah ya kawo wani maki ba cikin su yake daga waje ba irin faran shi da kake ganin tana ba mu halak mene ne yasa take ba mu halak ba mu aiki da qur'ani ba mu aiki da hadisi ko mu mace musulmi katifa mun ga hadisin kamar yawan annabi yake shi wai in muka bar yin aiki da qur'ani da hadisi kuma muna musulmi to sai Allah ya kawo wani maki daga waje ya ba mu halak to ba nan kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ba yace fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa annan makiyan su kuro kwace musu wani sashen abin da ke da fage hannun su me ya fara shi bata kwace mu fa abin da bata kwace mu to tsaya kuma kashi kuma a immatuhum bi kitabillahi kuma matukar shugabannin su ba su yi aiki da hukuncin Allah ba na littafin Allah wa lam yatakhayyaru bima anzalallah kuma su kura zaba ba daga cikin abin da Allah ya saukar ba illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yakin sai kan sai tsakanin da Allah kasashen Afirka ba haka ne muke ba haka muke to Allah ya kiyaye abu na biyar kuma da na shidda riba da cin hanci da rashawa suna kawo talauci a cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'anar rashi wal murtashi wal raki Allah ya tsine ma mai ba da da wanda ake ba da mai shiga tsakaninsu za a bada mun gane ko abu na bakwai wanda yake kawo talauci yan uwa musulmi akwai rantsuwa ta ƙarya kana ji kana gani ka ɗora rantsuwa ta ƙarya bisa kan sana'a rantsuwa bisa kan sana'a ka a matsayin ka na ɗan kasuwa ko akan gaskiya ce tana hidda albarka ko akan gaskiya ba aka ce bale mafi yawa rantsuwa da muke yanzu bisa kan ƙarya muke mafi yawa ko da za ka ji an kawo sunan Allah cikin kasuwanci to ka san kawai babu gaskiya cikin wannan mutum yana buɗe baki abin da zai ce maka har ga Allah wanga abin ka za su yi me kawo baka na Allah ciki ku ci da ki kawai yau shi kawai ka nana ga Allah ka cuce akan shi yasa kai kasuwancin ka in ka yi dan Allah Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkad yin ƙarya dan an kwanar da abin da kake saidawa yana zare albarkar abin da kake nema nan ne malamai suka ce in dai dan ka an kwanar da abin da kake saidawa da ke nan ko da gaske ko da ƙarya ka shiga cikin wannan abu na tara ƴan uwa musulmi ɓoye abinci shi ne al'itika ɓoye abinci me ake yi da ɓoye abinci abin da mutane suke ci ka ɓoye shi sai ya yi tsada sosai sun shiga wahala sannan ka fito ka saida ka samu amma ku sani akwai abin da shi in ka bore shi ba a ce maka ka shiga cikin wannan hukunci shi ihtika yana da alaka ne da abin da abincin mutane da kullun da kullun kamar hatsi da masara da shinkafa da sauransu dan ka ɗauki aya ko gushiya ko wani abu mai ko rigi ko wani abu mai kama da su wanda ba abincin mutane na kullun da kullun ba bai shiga cikin wannan sannan duk mutumin da ke boye abinci Allah ya tsine mishi albarka duk mutumin da ke kawo abinci shi kuma daga waje Allah ya samu shi albarka shi yasa yana daga cikin nau'ukan kasuwancin da idan har kai rike su to wallahi kana ganin nasara a cikin su kawo abinci daga waje me yasa saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanibu marzuqun bai kawo wa mutane kayan abinci daga waje Allah na arzuta shi wal muhtaki mal'un wanda ke boye kuma abinci shi kuma Allah na tsine mashi albarka to saboda ka in za ka zaɓan kasuwanci ka zaɓi kasuwancin kawo wa mutane abinci daga shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su iya kawo maka albarka da arziki a cikin tahiyar kuma haka ce kawo mutane abinci daga waje ba wai ana nufin ba sai ka tafi kwatano ba ko kuma ka fahimci hana a ka ɗauko shi daga wajen mara ka kawo shi ka shiga cikin wannan adata annabi sallallahu alaihi wasallam jalib ne kai ne kawo ne mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ihtakara ala almuslimin ta'amahu duk mutumin da ya dauki abincin mutane ya boye har ya tsada ya hiddu ibtalahu Allah bi juzam sai Allah ya jarabce shi da mugunyar rashin lafiya aw qala bil iflas ko kuma sai Allah ya jarabce shi da talauciya daga ƙarshe sai ya talauci to kaga sai mu san in muna awo bidai ne ya kamata a ce mun yi awon shi bidai ne bai kamata a ce mun yi awon shi duk irin yadda zai kawo maka arziki wannan abu wanda za ka yi abu in dai ka san da cewa yana cikin wannan abu wallahi ka kiyaye shi ka ɗauki abin da ka san da cewa ba abincin mutane na yau da kullum ba ka ɗora aiki mun gane ko mun yi magana bisa kan abin da ya shafi yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mun bayani bisa kan cewa ba su da alƙawari kuma rashin alƙawarinsu ga kowane musulmi a bana dai in dai kana sauraron radio ko ya ka iya gano abinda Allah ya gani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗan kai wallahi ya tabbata gaskiya rikici ne suka jawo su da kansu su ki kunno wuta dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullama awqadu naran lil harbi afsalaha Allah duk lokacin da sai kunna wuta ta yaƙi Allah ne kaɗai ke ɗaga wa ya sa'auna fil ardi fasada ba sa aikin komi sai kokarin kawo ɓanna a cikin ƙasa haka Allah ce ƙasar Yahudu ta Isra'ila da ita da Amurka take goya mata baya a cikin watan Juwan da ya wuce ana tsakar sulhu tsakaninsu da ƙasar Iran ƙasar Iran ƙasa ce ta musulmi musulmi 'yan shi'a kashi 95 cikin ɗari nata 'yan shi'a ne ke rubuce sannan kuma gwamnati ta 'yan shi'a ce tun lokacin da suka kafa gwamnati su ba su ga maciji da ƙasar isra'ila tahiya ta yi tahiya tahiya ta yi tahiya dalilin isra'ila amurka ta ɗora samun takunkumi irin na karya ƙasa wannan takunkumin tun 1979 tun kafin jiya daga cikin mana a yanzu aka samu su wannan taku mai ke gare su amma ba a san duniya ta sayi mu sai dai ta wasu hanyoyi za a biya dora sayan mu ba a kasuwanci da su ba a yin dukkan wani abu wanda yake na ci gaba duk wani abin da zai sa ƙasa ta ci gaba to ba a yi gyara da su me ake so so ake a musu kashi na mawuke da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan a gama da su kasance su ƙasa ce wanda ke mai tarihi tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi shekaru dubanni dubanni ƙasar iran akwai ta tun kafin zuwan annabi musa alaihi salam kaga ba magana irin su amurka ne da isra'ila wanda aka yi su ƙasa ka shekara ɗaya uku da suka wuce nan ba to wannan bayan allah sai suka kasance suka ɗora kulla alamomi da wasu ƙasashe irin su rasha da can kuma sai suka dawo su da kansu suke yi ma kansu komi komi da ka sani sana'i na gaba da wani mutum wanda ya taba taya Iran yake ce min ɗan Iran da tsaye wanke kayan shi saboda irin yadda kaya suke da arha duka kasashen da ke da kuma makwabtansu kayan su ne na ƙoshu ake kai musu in ka samu kasuwancin ƙoshu da ɗan iran to sai ka tuno saboda su ba su wanke kaya ɗaliban ke ɗan ƙasa sun iya sarrafa kayayyakin aikin da za su yi ma kansu kayan jiki komi yana da arafu komi yana da sauki a cikin shi shi yasa 'yan ƙasa ba su yi gore ba har wannan yakin da ake ba ganin 'yan ƙasa sun yi gore saboda ba su da matsala abinci ba su da matsala komi sun iya da talaucin su kuma sun yadda suka yi ma ƙasar su ya kasance suna da komi ta abin da kake tsammanin cewa ƙasa ta mallake shi suna da shi suna da tsaro suna da kwanciyar hankali akwai wani makami wanda ake ce makamin nukiliya ƙasa tara ke da shi cikin duniya wannan makami an fara gwada shi da minan san karan sai kayan a kirkira ƙasar isra'ila shekara uku ita isra'ila an yi ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a yakin duniya na biyu aka samu wasu mutane wasu masana ilimin kimiyya na amurka suka kirkiro wannan makami suka ba Amurka lokacin da ta ji mati ana ta rikici na yaƙi tsakaninsu da Japan. Japan tana kai musu hari da irin jirage waɗanda suke na kundin bala. Amurka ta ji mati ta ji mati sai aka ba ta wannan makamin. Masu ilimin kimiyyar ta suka ce to ga wannan makamin a gwada shi bisa kan wannan ƙasa a gani abin zai ba. Shugaban Amurka na wancan lokacin ya ba da izini ce a jiwa ma wani gari ana ce mishi Hiroshima. wannan mutum ana shefawa shi wanda ke cikin jirgin na amurka da ya kallo ƙasa ya ce ya ga mutane na rayuwa irin rayuwa da take tashin daɗi ga ƙoramu na gudana ga itace tsanwa shar ga gari ya kai gari ya ce amma da ya saki wannan gwamnan da ya jiba ƙura kaɗai ya ɗora babu alamun mutane mutane wajen mutum dubu ɗari biyar suka mutu duk ba biyu sannan kuma gubar ta wannan abin ya bari sai da aka shekaru kahin ƙasar ta daidaita. ‘Yan Japan suka ci gaba da yi. Akwai wani gari nasu na biyu ana cin shi Nagasaki. Shi ma aka ƙara jefa mishi. Da Japan ta ga abin ya kai ya kawo sai ta miƙa waya ga Amurka. To a ran ne duk duniya ta koma ta sallama ma Amurka. Duk ƙarfin da kake ga Amurka tana da shi daga ran nan. Aka ce to mutumin da ke irin wannan makamu wanda zai iya jefa mana. to gaskiya ka sallama mishi da aka kare wannan yaki sai ya kasance arzikin duniya baki ɗaya na zinariya in ka kasa shi gida uku zinariya da ke da kun duniya gida uku kashi biyu da hannun amurka ke to shi yasa dolar na amurka ya kasance shi ne kudin duniya kuma tun da wancan lokacin an zuwa daga baya da amurka ta samu wannan sai ta zo ta yi irin su bankin duniya ta fara yin bankin duniya aka sa kowa shi alkashin ikon amurka aka zo aka yi bankin duniya aka yi bankin ba da lamuni na duniya mai ba da bashi amurka ta koma tana ba irin kasashe waɗanda da su ne masu kuɗin irin su faranshi irin su ingila irin su jamus irin su ita japan ɗin da sauransu ta koma tana ba su bashi da ta rage su da bashi sai suka koma bayan da duka baki mutum daga wannan lokacin amurka ta fara ɗaukaka da wancan lokacin akwai tarayyar soviet rasha ta wancan lokacin rasha sai ta kasance ita ta ci gaba da adawa da Amurka me yasa saboda tare da ita ne Amurka ta samu nasara a yakin duniya da yau saboda ka su ma suna da irin nasu ƙarfi bayan yan shekaru kaɗan su mara sai suka samu suka yi irin wannan makamin da nukiliya shi wannan makamin da nukiliya ƙarfin da ake unhwani da shi na a same shi Nijar tana da shi shi ne Iranin Nijar ma tana da shi sannan ana umarni da shi hanya ne hanya ta farko kana umarni da shi nan ka sami ka yi central cibiya ta samun wutar lantarki da wannan nukiliya in kasa ta kasance ta mallaki wannan cibiya to za ta samu wuta har ta saida ma kasashe na waje mun ga gaba mu da shi amma in ka tsaye faranshi ita tana da wannan central tana da irin wannan to kenan shi wannan ƙarfi ana amfani da shi wuri biyu ana umarni da shi wajen samun wuta ta lantarki ana umarni da shi kuma wajen harkar soji wanda in ka samu wanda makamin ba wanda yake sai ya daga maka yatsa duk wanda zai zawa ya kama ka hari sai yayi tunani su dubu ka ya kama ka hari saboda in ma yana da irin wannan makamai in ya shigo maka in dai har bai kashe ka baki ɗaya ba to in ka mai da mutane akwai matsala to yanzu sai iran ta ce tana son ta mallaki wa'annan cibiyoyin wa'anda ake amfani da makamashi da nukiliya don saboda a wutar lantarki sannan ana amfani da wannan makamashi na nukiliya wajen yin wasu magunguna irin maganin kansar ana amfani da shi sai ta ce to ita tana son ta yi aiki da wannan makamashi na nukiliya ta tace shi nan da yawan ga aikin ba dai ba ta yi makamin nukiliya wancan wanda ake yin bom da shi aka ce ba a yarda ba aka ce to akwai wata kungiya wadda take kula da makamashi na duniya ku sa hannu wajen wannan kungiyar cewa ba za ku yi wannan aikin ba suka ce sun sa hannu suka kai suka sa alhali ku rike da cewa ita isra'ila da ke da ruwa a cikin gabas da tsakiya tun min san kafin sis ta yi makamanta da nukiliya amma ta koye mutane ba su sani har yau ba ta gani tana da ba, kuma an san tana da kuma a cikin wannan yankin ita kaɗai take sannan abin da ke tabbatar maka da cewa tana da ɗan ita wannan hukumar mai kula da makamashi ta duniya ta yi ta yi da isra'il ta ta bincika ta gani tana da shi ko ku ba ta da shi isra'il ta hana amma iran ta bada dama a zo a binciki duka cibiyoyin aka zo aka bincika aka ce to abin da ke da kai dan muna tsoron ku yi amfani da wannan abin ku ci iyaka ku makamin nukiliya sai mun samu ku har kyamarori daga can inda muke wato daga nan abin da kuke suka yarda aka sa ƙarshe haka aka yi ta taya tun domin tura ake wannan matsalolin har dubu biyu da goma sha biyu lokacin hawan mulkin buhari nan najeriya lokacin kuma obama obama yana mulki a wannan lokacin obama yana shirin sabka da ya ga irin takurar da ake yi ma iran ɗin, sai ce to ku zo ku zamna a yi sulhu da ku cewa ba za ku yi makamashin nukiliya ba, makamin nukiliya wancan na soji saboda bai yiwa a ce ana rayuwa cikin takura aka zo aka zamna aka yi rubutu tare da su aka yi komi da komi ya ce to ya haɗa musu takunkumi a wannan lokacin lokacin da aka haɗa musu takunkumi sai su ma suka dora sai da mansu a cikin duniya ko da suka fara sai da mansu a cikin duniya sai ya kasance farashin mai ya faɗi da yana wajen kusan dala ɗari sai da ya koma dala talatin dalilin da ya sa mulkin buhari na najeriya bai yi armashi ba har ya ƙare saboda lokacin da ta aka yi mulki lokacin da shi ya hau yana kusan ganga guda tana dala ɗari amma yana hawa da aka hidda ma iran takunkumi sai ya koma kusan ganga guda tana dala talatin ya za ka haɗa dala ɗari da dala ka ga masu yanzu lokacin da Donald Trump ya yi hawa na farko ko da ya zo sai Yahudawa suka ce mishi to abin da ke da kwai da su da Laraba su biyu saboda su ke da maye sai suka ce to abin da ke da kwai ka warware wannan sa hannun da aka yi tsakanin Amurka da sauran kasashen Turai da Iran ya kyakkece takardar ce kawai babu wani to kun ji daga inda matsala ta fara nasa su kuma iran sai shugaban su ayatollah ya danna wanda aka kashe tsohon sai ce musu yin makamin nukiliya haramun saboda makami ne wanda ke na ƙari dangi musulunci ya hana shi ya yi wannan fatawa ya hana su suna son su ci gaba ba yiwuwa su ci gaba duk da wasu suna ganin cewa tana yiwuwa sun yi shi yana nan boye kamar yadda ita ma isra'il ta boye na tunda in suka bayyana shi akwai matsala tunda Isra'il ta bayyana ta to kun ji inda abin ya samu asali ake ta kokarin Donald Trump ya kai masa hari ga wancan lokacin ya kiya Joe Biden ne ya zo Isra'ila ta yi ta kokarin ya kai masa hari ya hana su yin wannan makaman na nukiliya shi ma ya kiya yanzu sai ya zawo Donald Trump ta biyu shi ne Isra'ila ta matsa mishi akan cewa a kai ma Iran hari a hana yin wannan makaman ita ta ce ba ita ce ƙarshe sai kasashen duniya suka ce to tun da abin haka ne a zo a yi sulhu tsakanin su aka zo aka zauna ana zaman su an yi sulhu kwana ɗaya an yi na kwana biyu an ce za a azawa wani sati ran litinin a zo a zauna a wannan daren wanda aka ce za a azawa wani sati aka zo aka kawo musu hari aka kakkashe musu shugabanninsu na sojoji da shabda ta major ɗinsu da ministan ɗinsu na defense da dukkan wani mutum da faɗa a cikin wannan daren wannan bai tabbata maka da cewa wa'annan mutanen ba su da amana ba. Yau shi muna sulhu da kai ka iya zuwa ka yi irin wannan aiki. kan mu mancewa annan mutanen sun gama da dukkan kasashe waɗanda suke yi musu harare na ahalin suna da ke da ba a cikin wannan yanki mm, muna shi muna gani dai mil tuwa amurka ta gama da sadan musu a da suna kamar mu. kuma kasashen larabawa da su aka haɗa kai aka gama da shi muna shi muna gani nan kusa kusa yau mil tuwa aka gama da ƙarami yanzu a matsayinka na musulmi an zo an yi irin wannan cin amana yanzu sai ka dawo ka ce ai ka a bar su wanda ya karfi wanda ya kashe wani kana ganin haka ma da su ba dawa gare ka kai gaskiya.
ko ku dan ba kai ne aka kawo maka hannu cin amana yana da kyau ka Mm, to sai muka ce akwai darussa kusan guda goma wanda za mu ɗauka masa kan wannan yakin da ke faruwa tsakanin daga cikin darussan da za mu ɗauka shi walan tarda anka yahud wala nasara hatta tattabi'a millata mm, wannan ayar da Allah ya gai shekaru masu yawa tana nan tana aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yas'aluna fil ardi fasada ba abin da suke cikin ƙasa sai dai banna to kuma tabbas mun ga haka lokacin da suka kai wancan harin na cikin Iran mun ga abubuwa na mamaki wannan ƙasa da aka sa mata takunkumi shekara kusan 46 an tabbatar da cewa an karya ashe ba ta karya mm, wannan ƙasa ba ta da jirgi na sama wanda zai iya tashi ya kai hari ya yi ruwan bababbai irin yadda Amurka take da Isra'ila. Amma matasanta suna iya ƙera mata makami mai nizami wanda zai iya tafiya har ya fige ƙasar Isra'ila. Idan aka ce maka Iran ta kai hari a ƙasar Isra'ila, kakai tsammani wani daga Chadwa ne zuwa mai a'a mm, ba haka nan bane tsakanin su wajen kilomita dubu ɗaya da ɗari takwas ke kamar ka tai daga jifa ka tai talabiri ka sake dawowa haka nan bane ce wannan bayan Allah abinda muka gani na darasi shi sun yi aiki da wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala innamal quwwatu arban Annabi yake ce masahaban shi kanki duka baki da yake wajen giwa ne da alifi duk mutumin da yake ka iya halmi da shi wato ya ki karfi mm,
jirage za su taso iran ba ta da makaman da za su iya kakabo a nan jiragen a kawo musu hari a daddake su amma ka samu wasu can wurin sun ɗauki makamai sun halba kuma ya kai har cikin tsakiyar inda suke so a cikin isra'ila da Allah ba su yi wa idu lahum masatun bil quwwa ba mm, bai isa wannan abu ya burge ka ba ba wannan ne abin da zai baka mamaki idan isra'ila ta zo ta za ta harba makaminta duka kasashen da ke da kwanar larawa wannan yankin ba wanda ke tare maka in ta taso za ta biyo ta syria ta biyo ta urdun ta biyo ta iraq sannan jiragen da ke da kwa a cikin basu basu militar na amurka kadiba saboda iran ita kadai basu militar guda 23 ke da kwa cikin kilar dubai tana da kusan guda uku saudiya tana da kusan guda uku qatar tana da kusan guda uku haka za ka samu su kuma kakka yi tsammanin cewa wai akwai nisa tsakanin su tsakanin kasashen larabawan da kake gani qatar oman bahrain imarat wadda ake ce ma dubai da kuwait da Saudiya baki ɗayansu tsakaninsu ruwa ne ke da farko tsakaninsu. Tsakanin Dubai ko kuma ƙasar Imarat inda Dubai ɗin take ciki. Da iyakarta da iyakar Iran duka kilomitar hamsin ne kamar daga nan zuwa Chad. Amma wani cikin wannan wurin ke da basu militar ɗan Amurka kusan guda uku. Akwai ta, ta, ta, ta, ta, ta- ta Ingila, akwai ta Faranshi. Kuma duka kun hashewa na abubuwan wani ya zan saboda kawai maganin Iran kawai. wai mutum ya taso daga kowa duniya ce wai gadin kaza ne wai saboda akwai wani makwabcinka a zalimi shi ba zai so ya gane ka. idan iran ta halba makamanta wa'annan ba su ɗin da ke da kwai da sojojin amurka da ke da kwai a cikin ruwa za su yi ƙoƙarin su kakkaɓe makamin nan kafin ya kai ga isra'ila amma ita isra'ila in ta taho babu wanda ke taɓa musulmi kana ganin bai ya taho da jirgin shi kamar shi ya wuce cikin sararin samaniya amma idan wa'anga suka mai da martani kuma ka san su aka zalunta kahin ya kai isra'ila ka kakkaɓe wannan abu ya faɗo bisa kan al'umma wace irin lalacewa ce wace irin lalacewa ce gaban da ikon allah idan iran ta halba makami sai ya bi mataki guda shidda kahin ya kai isra'ila kaga in ya tashi daga cikin Iran akwai jiragen ruwa na Amurka waɗanda ke da ba a cikin wannan Gulf ɗin da ƙasashen Laraba waɗanda suna da misil da interception idan suka samu nasara su bige shi in ya bi a cikin Iraki na akwai ba su militar ta Amurka kusan guda biyu cikin Iraki su yi ƙoƙarin su ga cewa sun gama da shi in ya wuce akwai Bahrain nan ma akwai misil anti aerial da ke gare su suma wanda za su kokarin su ga sai sun kama wannan makamu in ya wuce ya tafi Jordan Urdun kasan shikokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma nan su yi kokarin su ga ta in ya tsallaka shi ga iyakar Isra'ila akwai abin da ake ce ma dom de fer al-qubatul hadidiyya wani abin da suke da na intercession wa'anda ake ganin cewa kamar katanga ce ta karfe tsakaninka tsakanin wasu ƙasashe da su duk abin da za ka halbawa baya iya ratsa wannan abu. in ya wuce wannan akwai abin da ake ce biqla'u dawud kamshin annabi dawuda yana iya buwo shi in ya wuce wannan akwai wasu misil wanda ake ce masat wanda dama sun baro irin su a can irin su bahrain irin su qatar da sauransu in ba su samu suka intercession ba to nan cikin ta akwai shi akwai patriot wanda su ma suna kokarin su tare duk bannan da kaga an yi ba Isra'ila ta hakan gani akai sai an bo ga matakin kusan guda goma amma ya kasance wannan misil din ya kai ba ma rabaita idan rabaita walakin Allah rabani gaskiya mm
dan Allah kwakwalwa da ilimin da za a cewa ya zo ya zamna ya yi wannan tunanin ya kalubanci kalunga ya kalubalanci duniya baki ɗaya saboda in kana yaki da amurka da duniya da kake da Allah wannan mutanen ba sai sa jinjina musu gaskiya to ka ji abin da ya samu ke jinjina musu mu muna jinjina ma jarumi kowane iri wallahi rabu Allah ya ɗebe mai albarka bai da kuma ina mu hada rabu mm
abin da ake so so ake lokacin da za a yi hito na hito aka kai ma ka hito wannan bayan Allah dan dole aka yaƙi bana goma sha biyu aka sha musu ɗaya ita Isra'ila da kanta da ita da Amurka suka nemi waɗanda za su zuwa su yi sulhu tsakaninsu aka ce a da aka ta haka na ai aka shi ke nan kawai aka sha musu ɗaya amma abin ka gaba ya buɗe bai dandara ba mm
ba su dandara ba yanzu aka zo aka ce to a sake ta a yi sulhu an ta an yi sulhu an ce za a komawa daren da aka zo aka yi sulhu na biyu ina ga ko na uku ne kuma sai zawa da yanzu da amurka ma aka zo kai tsaye can ba da amurka ake yi amma da abin da isra'ila ta yi ana hannun amurka ciki mm
yanzu abin da suka fara yi shi ne su a tunaninsu idan ka yanke ma mutum kai ya mutu ko bai mutu ba da Allah mm kai ko maciji ka yanke ma kai ya mutu ko bai mutu ga tunaninsu ga filozofinsu ga falsafarsu ga nazarinsu da tunaninsu irin na yahudawa idan aka hidda kai to gangan jiki ko mun kyawun ta lalace sai suke ganin cewa ba su da lokacin da za su yi dogon yaƙi yanzu irin wanda aka yi da Saddam Hussein irin wanda aka yi da Afghanistan irin wanda aka yi da Syria irin wanda aka yi da kaza abin da za a yi kawai in aka zo a kashe shugaban kawai ko kuma a kame shi mm cikin watan Fabrairu din ga ko kuma Janvier ne ina gani akwai wani shugaban kasa wanda ke da kai wanda ba sai shi da shi ana cewa shi Maduro na Venezuela ya suka yi ta hanyar cin amana da mutanen shi suka kai suka haɗu da mutanen shi aka kai har cikin ɗakin shi yana kwance da shi da matar shi sojojin Amurka suka ɗauko shi da aka kai harin duka baki ɗaya minti talatin ne duka aka yi aka gama da sojojin da ke gadon shi aka ɗauko shi da shi da matar shi ƙarshe aka dirre shi ta gaban Donald Trump aka ce to ga sanan za a musu hukunci a cikin Amurka suna tana musu hukunci yanzu aka aza wanda ake so yanzu shine sai ya ce musu to yanzu abin da yake so bai son dogon yaki da Iraq da da- da Iran a dukkan ta mishi daidai inda shi shugaban nasu yake tsohon nan ayatullahi din nan in ya kashe musu shi shikenan sauran yan kasa su yi zanga zanga su amshe mulki daga malamai mm haka ne ake kenan cikin kwana ɗaya ko kwana biyu ƙarshe suka tai Allah ya ba su nasara kuma su kashe shi saboda abin da ya ce musu mutanen shi mutanen shi suka ce akwai wurin da za mu iya sanya ka wanda kowace irin gwamnati za su harba ba ta samu ka taso ku taimaka ka can yace a'a yace mutanen ƙasa ta miliyan goma ya tara da ɗaya idan aka kawo wannan hana ai hada su za a kawo kuna da wurin da za ku kai ku sanya su su ku kare su daga harin amurka suka ce a'a ya ce to dama ni shahada nake so ku kai kanku kenan ƙarshe da suka zo ga ire da suke cewa suka yi shawa bom talatin bisa kan zaki ne talatin suka kashe shi gani suke sun yi wani abu mm,
lokacin da suka kai wa iran wancan harin sai da ta yi awa 21 kayan tabe da mutane ina sauraron kawayen la- yada labarai na imarat na dubai abin da suke gai duk dama a shi birga ce iran take musu ganin an kashe mata mutane kuma ta kasa mai da mutane yanzu da ta sake mai da mutane a wancan lokacin sai aka ce kuma ta yi suna kai harin suna kashe wannan bawan allah wa'annan mutanen suka yi umarni da makamansu na nukiliya suka kai ma amurka hari amurka ba a taɓa kai mata hari ba tun yaƙi an gane ba a kai mata hari ba a haihi ɗan da zai tafiya ya kai ma amurka hari tun bin na sanka na sanka har zuwa yanzu kuma duk mutumin da ya kai ma amurka hari to tashi na gari ba su militar da ke ga amurka guda 23 da ke da kwai kewaye da iran dukkan sauran nan sai da aka tara su daga aiki Bala jari ya yi
mm, 'yan makamman da suke kama kasashen laraba suna nuna musu a yawan ga abu baliyan kaza yake bari ku sa muku shi don saboda mu kare ku daga dukkan wani wanda zai shigo muku wani abu sai a aika abu wanda bai kai dubu hamsin na dala amurka ba ya tarwata wannan abu ina duka radar ɗin da suke nuna musu cewa an halba makami ya tafi isra'ila a kama shi a tare ko mm, to sai da Iran ta fara gama da dukkan wa'annan abubuwa. Abin da nake son in kwatanta muku a nan, bincike ya nuna cewa abubuwan da aka yi ma Amurka asara in dai za ta iya maido su, to sai ta shekara takwas ba ta maido su. Dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu sashen su ‘yan uwan juna ne.
mm,
Dukkan wasu makamman kare da suke saura Amurka ta doka na cikin wani kai mai Isra'ila saboda Isra'ila take gani daman ba Laraba.
yau, Yanzu kuma gadin kanta da kanta. darasin da za mu ɗauka shi ne, a duniya kaka zama kasashe wala da abin da za a yi in aka ɗebi na da'uwa kaka ɗebi na gashi mm,
kuma sannan duk mutanen da ba su iya yi ma kansu makami wala a yake banza ne za a zo a zo da sai da maka shi da tsada wani ya zo da kamshu ko da kibiya ta da wannan abu.
sorry, mm, tunda yanzu bala'i da amurka take ciki shi ne za ta zawa a halba misil ko kuma a halba wani ɗan jirgi wanda zai iya tsaya in ka bar shi ya abubuwa in kuma ka halbe shi abin da za ka halba ya same shi kuma asara ce saboda ka halba abin da shi ka hamsin ni na halba miliyan biyar don ta kamo wannan abu da Allah waye asara to halin da ake ciki yanzu mm,
banda wannan iran ta ji su a hankali duk wanga abin da ake da da tsangwama da ake mata da komi ku iya sani da cewa mai wanga essence da ake ɗauka na duniya in ka ɗauki man da ke rufe cikin duniya kashi ɗari kashi ishirin ta ƙofar gidan iran da yake biya na wuce kuma na amurka bai wuce kuma ta samu ta tafi kuma ta kyale tsawon shekara arba'in da wani abu. to yanzu ga wannan satin amurka ta ce to duk mutumin da ya tabbatar da cewa yana da alaka da amurka bai kare bai wuce kuma duk shirgin da ya bai wuce sosai sun tada shi yanzu ashe wanda aka aza a matsayin shi ne shugaban yake cewa ba za su sai da wannan yakin ba sai in an ba su diya bannan da aka musu mm, in ba a ba su diya ba su kuma za su ɗauka daga cikin arzikin da ke ga isra'ila da amurka a cikin gabas ta tsakiya in aka hana su amsa za su yin banna daidai da bannan da aka musu har su ga sun biya kansu kusa ga wannan thank you,
Allah ba su mu muna goyon bayan su ɗari musu ɗari saboda su musulmi ba ka isa ka ce ba musulmi ba ne mm,
ko ba komai Allah ka da kai da su guda ne annabin nan sallallahu alaihi wasallam guda ne mm, duk wani mutum da zai zai ga maka maka wata magana munafiki saboda bai yiwa a ce wo bai hude zai nuna mana cewa ga dan shi ne yake shi zamanin Ali bin Abi Talib lokacin da shi aka hito da lokacin Muawiya Kiristoci da Yahudawa na wannan lokacin sun zo su haɗa musulmi ana sunna da shi a faɗa suka kasa sarkin Rum da ya ji ana faɗa tsakanin Muawiya da Ali bin Abi Talib ya aika ma Muawiya da ta cewa na ji kuna faɗa da kai da dan uwan wani saboda ka in kana so za na aika maka sojoji farkon su a cikin ƙasata ƙarshen su a cikin ƙasarka Muawiya ce mishi me yasa bakinka a cikin abin da ya shafi musulmi saboda ka in baka kawo wani bakinka ba za na aika maka sojoji farkon su a cikin ƙasata ƙarshen su a cikin ƙasarka kamar sai an ruɗa da wancan ɗan kaza ne wancan ɗan kaza ne wancan ɗan kaza ne amurka ina ruwanta da wancan ɗan ɗan ɗariƙa ne wancan ɗan izala ne wancan ɗan shi'a ne ina ruwanta da wannan duk wani mutum da zai zai tura maka magana masa kan cewa wancan ɗan kaza ne wancan ɗan kaza ne ba ma cikin sun ce kin ka kalle shi kawai ka ji ka kalle irin su ne amurka take so irin su ne isra'ila take so duwan gakin da ake an taɓa nuna maka cewa wanga mai kudi ne wanga kirista ne wanga mai bauta wata ne ba duk ba haɗuwa suka yi ba suka yi union sakare suka yaƙe mu ba to wannan kaɗan daga cikin abin da ya shafi dan uwa musulmi shekarar ga ta zo da da'awa ta ƙala ƙato ta yawa a cikin ƙasashen da namu musamman tsakanin mu da Najeriya ni dai a tunanina wannan da'awar tasa da ta bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa sai an samu irin wannan mutane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da nuna mu cewa waɗanda suke wannan da'awar bisa kan kujera sabon za su fara zauna suna yin irin wannan da'awar ne da kagare wasu suka wasu sa da yi tsayin karanta muku hadisi ba za Allah ce yushiku an yanku da rajul muttaki'an ala arkati an kusa a samu wani mutum wanda zai zama ya rashe rashe kusa kan salam ɗin shi irin wannan zaman dai da yake na haka haka annabi ce ala arikati akan salam ɗin shi in kana so ka rubuta arika ga facebook da larabci za a ga salam za a ga maka irin wannan salam ɗin ke yuhaddisu bi hadisi min hadisi fa yaqulu sai ce baina na wa baina ku kitabillah idan da ce mutane tsakanin mu da ku littafin Allah kakka kuskura kai aiki da hadisi فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ده abin da muka samu a cikin alqur'ani shine halal wa ma wajadna fihi min haramin haramna da abin da muka samu cikin alqur'ani na haram to shine haram ala sai annabi ya ku sawara wa inna ma harrama rasulullahi misla ma harrama da abin da annabi ya haramta a cikin hadisi kamar abin da Allah ya haramta a cikin alqur'ani kafin da hadisin imam turmizi ya rawato shi turmizi ya rayuwar shi har ya gama shekara ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara ya rasu kenan wanga hadisan akwai shi rubuce shekara dubu ɗai da ɗari biyu da ƴan kai annabi ya san irin wannan mutanen su masu zama masa salon su ce maka karike qur'ani shi kai to abin da nake so ku kwatanta muku anan shi ne dan mutum ya ce muku hadisi ƙarya ne kai ka galaye shi yau abu ga ta mutu ko kai ka galaye shi saboda ta mutu ka san ana son kullum ka ɗora yin fulan B da na sa abin nan kuma na sa shi nan eh kaga kenan da kawai shi kenan kawai sai ta zo ta ta mutu shi kenan sai mu ce mu wace ko to gashi nan wurin dama na sa shi nan eh ah gashi an na kawo wurin ku sani don wani ya ce maka Ka tambayi na ku anya.
eh, Ya tambayi bai yi bani da hadisa a cikin da za a dai sanar ba ba abu mamaki ka san ko me yasa akwai wanda bai bayar da Allah ba yanzu wanda bai yarda da Allah ba bai shi bai yi da shi ba sai wanda ya ce hadisi ma ne bai yarda da shi wani ya girman da ma cikin su to kar kamar ce akwai wanda shi bai rama da Allah akwai wanda ma ya ce shi annabi ma bai yarda da shi ba shi bai yarda ba da hadisi kai annabi ma ya dora ya kasa yana kokarin ya kashe shi irin su Abuja yanzu bai karhin wannan ba akwai wanda shi Qur'ani yace akwai ma wani abu ma wanda shi a cikin Qur'ani bai yarda da shi ba saboda akwai abin da aka ɓoye wanda babu shi a cikin alkur'ani irin yan shi'a ai suna ganin cewa akwai abin da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɓoye qur'anin bai bace kan su suna za su cikin dan mun akwai ba su wajen yaki aka zo ne abin da shi ba mu cikin gaki to kenan kaga dan mutum ya hito ya ce maka shi bai yarda da hadisi ba dan me abin da hankali cikin wannan babu wannan amma bai kawo wannan abin da ya kawo wannan da yawa daga cikin mu ba masan karatu in aka zo ana wa'azi za ganin yan mutane yan kaɗan yanzu aka zo cikin anguwa ana wa'azi za ganin yan yara ne sai mata in suka yato suke wadda ma suna kallon masu wa'azi mun ba su wa'azin wa'azi kowa abin da yake so ya saurari wake wake ko ya tura kallon siri ko fili na biyu abin da ya kawo wannan abin ba mu yin bincike bisa kan abin da ya shafi ɗari uku wa'anda ke da kwai a cikin duniya ta musulunci annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace sai an samu mun kakkasa haso kashi 70 da ko kuma 60 da yanki yanzu kashi 60 nan da yanki kai nawa ka sani a ciki da a ce kana karanta irin wannan abubuwan da irin wannan abu bai baka mamaki da za ka gano su wane ne suke da irin wannan aƙida ko me yasa suke da su to ba ka sauraron malamai kenan ba da za a yi san irin wannan abu yana daga cikin abin da ya kawo wannan rikici na banza da malamai suke sa kansu tsakaninsu in ka tsayi a birnin Najeriya za ka samu irin wannan ai ta rikici saboda wata kalma annabi ba ya fi kowa dan Allah ka so ka tsaka na irin wannan rikici da mulku kira annabi ya fi kowa ba kuma sai ku bai mashi ku zo ku ta halaka kuna ta soke soke tsakanin mutumin da ya ce mulku kira annabi ya fi kowa tsakani da Allah haka za ka bata maka lokacin tsakani to waɗannan abubuwan in ka kalla su ne suka yi yawa wanka ya soki wanka wanka ya soki wanka to a tsaya ma a yi wa mutane bincike na ilimi bisa kan abin da zai wadatar da su ba a da lokacin wannan abu kawai abin da kake so so kake ka gaye magana da za a sanya ta ga wazan faɗo da yawo tun dubu goma tun dubu ɗari suka ne idan kaga su ma malamai suna da cikin wannan abu akwai abu na gaba shine matasa ba su yin karatu na gaskiya ragganci suke so so suke a samu komi basha basha kawai ka ga abin da ka ɗauka kawai banza haka muke so shi ke sa za ganin ko da wa'azi mata shi ya saurara sai ya ɗan yanke wani abu sai ya sa gastaci dan Allah minti ɗaya gastaci ko kuma sekunda talatin wani umarni zai mana ka san farkon magana baka sani ka san karshen ta baka sani haka kala kuma sai ga wannan mutumin bayan kwana biyu kana ganin shi Ole da wasu ka ɗora jikin abu su kai haka san shi. Daga ya wanke ƙawar shi ya tafi makaranta ya sauke Qur'ani saukar zuku ma ce tana yi. Ya karanta su arbuna hadisa da sauransu. A ba ni buƙatar cin su da wangana. Ya sauke su arbuna hadisa da sauransu. Sai ga goma yana da tafsirin azumi. Ina sauran girma wanda ake buƙata daga mai tafsiri ya san su. Bai san kuɗi daga cikin su. babban abin da ke so so ke samu wani abu wanda ke sabo yanzu ya gaya mutane a ce shi kada ya kamar da shi wannan abu gari to wannan abu in ka tattara su su ne sai kawo irin wannan abu kowa son sauki yake tun da sauran ilmomi suna da wahala to sai ga wani ya zo ce muku ku rike qur'ani shi kadai to sai ku rike idan mutum ya ce maka ka rike qur'ani shi kadai kakka ya aiki su abin da suke nuna maka a da cewa suke kakka ya aiki da hadisi baki ɗaya kwata-kwata abin da saka ga mutane na sauran su yanzu sabon salo suka zo shi cewa su ba su ce kai aiki da hadisi da hadisin da ya saba ma alqur'ani kai aiki da shi da hadisin da ke kira zuwa ga tashin hankali kai aiki da shi dukkan wani tarihi wanda hadisi zai kawo kuma ƙarya ce saboda musulmi ba ka da buƙatar ka san wa'annan abubuwan yanzu in malamai suka ce musu ya nisa annabi ya kuma mata annabi su ne mata annabi in ka tambaye su sai su ce maka to sanin mata annabi wani umarni ce maka akwai wata ibada wanda aka ce in ka san mata annabi a cikin qur'ani za ka samu ladan kaza a'a to saboda ka baka bukata sai ka san su to za ka tambaye ka ba ka ce ba bukata sai na san su ba na farko qur'anin da kake karantawa ya bukata shi kai ka koya maka kankan kashi da kanka koya abinka kamar da ce muku je inda kanka koya shi to annabi sallallahu alaihi wasallam koya muku shi in ka da kanka koya shi kenan ka ka saba ma annabi saboda qur'ani ya ce mu sai da aka koya ma annabi shi kuma sabkan mishi da shi aka to saboda ka dole ya baka amsa cewa malamin shi ya koyar da shi to malamin ka wa ya koyar da shi shi ma malamin shi ko to shi malamin shi wa ya koyar da shi shi ma malamin shi ko to haka za ka zawa haka kawo ga sahabin da aka ɗauko Qur'anin daga gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da za ta ma an koma hadisi ko ba koma hadisi na biyu na gaya muku cewa duk ɗan kada kasar da zai ce maka kai aiki da hadisi kai imani da alƙur'ani shi kadai saboda ya san musulmi ne kuma ka imani da alƙur'ani ne yanzu ya samu Donald Trump ya ce mashi ya imani da alƙur'ani shi kadai ka gani tambayar farko da zai ce mashi wannan Qur'anin na ku yaushe aka saukar da shi kuma Qur'ani cikin shi ya gaya muku da aka saukar da shi akwai wata aya wanda ke nuna ga ran da aka saukar da Qur'ani akwai ta babu to shi za ta zama kira wani mutum wanda bai taba sanin alkur'ani ba in ce mishi ga alkur'ani mai girma magana Allah ce farka tambayar da za a maka in bai kudi da ko kirsa sai ya ce maka yaushe aka saukar da shi yaushe aka aiko manza yaushe aka yi shi yaushe ya rasu ku dan kalika ku bai ba da wannan amsa in kawai ya ba da wannan amsa to cikin hadisi shi kuma bai imani da hadisi dole kiran sai ya ɗauki hadisi ya amfani da wannan to saboda haka duk mutumin da zaka kira in ka ce mishi a to ai ba ka bukatar ka san ko wane ne imamu zan a ya kamata ka wani bukatar ka san ko wane ne haka kudu ka kawo mutum ka ce mana kawai wani manzo ne aka bashi to wane ne ka ce a ba ka bukatar sai ka san shi akwai wanda ta bai bukatar san annabi sallallahu alaihi wasallam to in muka ce mu aiki da hadisi ba mu sanin wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu sanin rayuwar shi ta kayan annabta ba mu sanin rayuwar shi ta bayan annabta ba mu sanin ina aka rike shi shi sa duk dan kala katon da ka ga da ziyara kabara annabi ya rena mutane ba wani wace mishi annabi da yake cikin alqur'ani ina ne aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin madina aka rike shi kuma haka ke ta ta ziyara to in dai haka ta ziyara kiran kayan da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu ga hadisi ne aka tabbatar mu da cewa ɗakin Aisha aka yi yana daga cikin abin da sa ka tambaye shi bai iya baka amsa wace aya aka fara saukowa a cikin alkur'ani ne na ya ce ka rike alkur'ani duka baki ne ba to ya ce in ka ce mishi wace aya aka fara saukowa a cikin alkur'ani ne girma bai iya baka wannan amsa sai da hadisi kuma shi bai da hadisi in ya ce ba ka bukatar ka san wace aya aka fara saukarwa sai ka sake mai da fashi wata tunan tambaya ka ce mishi to alƙur'anin su mutum da guda aka saukar ma annabi kawai sai da annabi ya tashi ya gani shi da ƙur'ani kamar da muke da shi in ya ce maka eh ƙarya yake me yasa saboda ƙur'ani shi ma kan kanshi ya ƙaryata shi saboda a cikin alquran suratul furqan kafirai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qawat wa qad la tusila alaihi alquran jumlatan wahidatan alquran nan bai yasa ba za a saukar mun da shi jumla guda ba duka a huta da dora ce mu an sako wannan aya duka cikin an sako wannan aya duka cikin kenan qur'ani ya tabbatar da cewa ba jumla guda aka saukar shi dole sai ka ga wannan aya ce wala mai ga maka aya to wace aya ce ta karshe kuɗa wasu rumin nasu ce ta ƙarshe. Aya farko fatiha ce. To kaga inda da ke da kai wajen zawa ka ɗora yin magana ba tare da kayan dogon mace. Yanzu irin wannan abin in kafiri zo irin wannan tambayar kai ka ce mishi yanzu baka alƙur'ani shi kaɗai babu tarihi babu komi. Ya za a yi gaskata ka ya za a yi ɗauki abin da girma. Cikin alƙur'ani bai girma. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa tabarakal ladhi nazala al-qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira Annabi sallallahu alaihi wasallam ai kun zuwa ga alamin mutanen duniya duka baki sannan kuma cikin labarin bani Isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bani Isra'ila skuru ne maka lati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin kuma ni na yi kitab akan duniya duka baki ya zaka fassara mun wannan ikon da Allah ya musu alhali kuma Allah ya ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas da mu da bani Isra'ila wani yake a cikin alqur'ani ko matsala kan kuma dole ga hadisi ne da fassara ta malamai waɗanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da tabi'ai da suka biyo bayan su da sauran malamai su ne za su ce maka a bambancin alami da wancan ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen wannan duniya ake ne tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har tashi duniya su kuma wannan alami da ta bani isra'ila ana nufin mutanen zamanin su aka hingita su akan su amma alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi su saboda mu ne za mu yi shaida akan sarar tashin kiyama haka hadisi yana rana ko ba rana idan ka so har yau a cikin alkur'ani ba inda alkur'ani ya ce bakin mutum addinin musulunci ya yi kiran shi ya zo ya musulunci saboda duk mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira cikin alkur'ani Allah ya kira su a cikin alkur'ani ba bakin mutum innal ladzina amanu wal ladzina hadu wal nasara wasabi'ina wani wuri Allah ya ce wal majusa wallazina ashraku dan Allah cikin wannan ga wanda aka zana ina ɗan gidan musu ciki su dai guda ka san fara'i kuma suna can kiristoci su ma fara'i majusa mutanen Iran ne masu bauta wuta na wancan lokaci mushrike kuma mutanen Makka ne ina dalilin da ke nuna cewa kai baki addinin naka ne da an ce alamina to da aka ce alamina an ambace ka kai ciki da aka zo aka shawo sunayen mutanen da aka ce in suka yi imani imanin su ya inganta to Allah zai gafarta musu ko kuma falafan fun alaihi wa rahmatullahi wa ina ki nuna cewa bakin mutum yana ciki ga hadisi ne za ganin mai kiran sallar annabi sallallahu alaihi wasallam baki bilal cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi guda goma sha biyu a da bakakken fata ne ga hadisi ne za ka yi karanta su su bilal duka bakakin mutane irin yadda ka ga muke haka haka su masu shi ke tabbata maka ya cika maka cewa addinin musulunci addinin kowa da kowa ne mun gane ko idan muka a kusurorin da kowa ne ne kai Allah sa a kuya ne kai iya ka iya larabci kakan ka balarabi kakan kakan ka balarabi ba ka yi fasara mu wannan surorin sai ka yi fadilan su wanda duk mai imani da hadisi bai iya fasara mu tabbata da hadisi tabbata da abi lahabin wata wani na abi lahabin wani ne falamma kaza zaidun min hawa ɓaran a cikin suratul ahzab zawwajna ka ha wani da sayyidun din nan kuma me aka yi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik menene annabi ya haramta maka kan shi din ai ka ce ba mu bukata musamman na annabi sallallahu alaihi wasallam to mine ne ya haramta ma kanshi wanda har Allah ya ce me yasa ya haramta ma ka ga mini ya za kai ka gano wannan abu a cikin alqur'ani shi kadai kun gane ko ka ce ma dan kala kato ina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga iyaye maka amsa ina ma ya rasu kamar ce mashi ina ma ya rasu in ya ce madina ya rasu cikin qur'ani ba a ce madina ya rasu in ya ce makka ya rasu cikin qur'ani ba a ce makka ya rasu kai cikin alqur'ani ba inda ma aka ce annabi ya rasu kawai ce aka yi innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne to da aka ce mai mutuwan ne ya mutu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل shin fa an kashe shi in ya mutu ko kuma an kashe shi ya mutu bai mutu to miji nuna maka haka to saboda dukkan wa'annan abubuwan suna daga cikin tambayoyin da idan mutum ya kore ka ka mashi su za ka barin shi ya ta ya fanta gida bai iya samun wannan amsa dole ya dawo ya da cewa dole sai ya aiki da wani sashi na haka sa'a da wasu da in ya aiki da wani sashi mun dan samu shi a dan kila Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare to ina ganin ya kamata mu tsaya tunda akwai tambayoyi tambayi shawa ne ko tambayi eh a gurin sai dan abin ta da ranar karshe ne ce
tambaya ta farko ma ya ce malam Allah ƙara ilimi ne niyya ya kamata mutum ya yi ranar idi to da suka fito na ga abin da mutum ya kamata ya ranar idi ai falliya ne a sa kayan kirki ka a tsira kaya masu dauda ko kuma kaya wa'anda ba irin kayan da ya kamata a ce ka haifar da su ranar sallah kana aikin garaji ka wanke bakin mai kai Eh, kana kira ka wanke dukkan kayan ka wanda suke masu kyau ba ce sai sani ba a ka samu kaya masu kyau ka yi kwalliya a san da cewa ranar sallah ce Nan, ka ɗora kai ziyara wajen dangi da amanan arziki a ɗora yin addu'a tsakanin juna ana Allah ya karɓi ibadodin mu Allah ya tuna mu baɗi da rai lafiya mm,
a ɗora kokarin taimaka mu miskinai don saboda a ran nan su kasance ba su buƙatar sai an taimaka musu. mun gane ko sannan kuma a yawaita eh, eh, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd mun gane ko sannan in ka tafi eh, masallaci ta wata hanya in ka dawo ka sake hanya don saboda ka tura gaba da mutane ana yawan nisa mm.
wannan kaɗan daga ciki Nan, yace malam ya halitta wanda ya yi wankan janaba ya yi sallar farilla da wannan wankan.
ya halatta Nan, mm, tambaya ta- ruwan cikin shi akwai arwanda mm.
mun gane ko
Yace malam da Allah ya yi ƙarin bayani akan mutane masu ƙorafi wajen saurin shan ruwa ga buɗe baki.
masu tsoron hita makaƙa To, na Ranar san magana suna sha, da ta shi, an sha sai ruwa.
dare ya yi sannan ya abin da Na san ba irin.
wannan shi ne ya zaki da shi, To, ko dan kala kato ne. Ba da kai ya ci. Saboda su suna aiki da wakulu wa sharabu hatta ya tabayyana rabin mutum da lafi, sun mati mu siyama ilan lai da suke aiki da shi.
mm, To wai lai da sai yan dubu baya shi. To abin da ya tabbata daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a dora gaugauta buɗe baki yana kawo albarka. gautawa rana na faru ga abin kuma yanzu ba a bukatar ma sai ka ci karatu ba rana ta faɗi ko ta faɗi ba ga wayarka akwai wannan abin da mutane suke echo kawai in ba dan dai kare da dai abin da ake echo ba ka san shi eh, bahaushen mu har yanzu shi dai abin da aka rubuta ga takarda to yana jin haushin wannan jiya nake ganin wani yana cewa dan afirka in dai kana son kai san abin da ake yi to ka rubuta wannan abin ka takarda ka miƙa mishi bai karanta yanzu cikin WhatsApp ana aiko irin wannan abubuwan wanda ake nuna cewa ga lokacin da za a ɗauka sahur ga lokacin buɗe baki ga lokacin sallar azhar la'asar magarba cikin watan ramadan tun daga ranar farko har ranar ƙarshe a yi na mai da daban a yi na zanzan daban an yi shekara goma sha biyar ana wannan abu. wani hayo bai taɓa ɗiba wannan abu sai in hoto da aka aiko ko bidiyo ko seri wannan ya riga ya karanta komi ba film ɗin da bai taɓa gani ba amma shi abin addini bai damu da shi in ma aka aiko abin addini sai ce shi bai ma yarda ma da abu amma ba sanin din da bai yarda da shi kaga dai wayan mutane ne kawai wai kai rigima ka ba ta iya tashi sai lokacin da za a zo a buɗe baki kai rigima ka ba ta sa ta tashi sai lokacin da za a ce an ga wata ramadan kai dai rikicin ka da musulmi ran da yake fara kai dai rikicin ka sai ran da aka ce an ga wata za a sha ruwa gobe ka ce kai ba ka sha tare da mutane bari gobe in raba shinkafa in ce za a raba ta ne ta kakkasa ba kaga in in ba sa raba ta zai kaga dai in yau aka ce ana raban abu za ka ganin mutum kahin lokacin da minti ko kuma da awa uku ya zo ya kama wuri ya zama ya yarda da labarin da aka bashi a cikin whatsapp ya yarda da labarin da aka bashi ga telefon ya yarda da labarin da aka bashi ga radio ya yarda da labarin da aka bashi ga ga tele amma ba sa kan addini duk bai yarda ba dai rigimar shi nan take tashi Allah ya kiyaye.
mm. tambaya ta gaba ce ga mai balaguro kamar wanda zai yi balaguro daga Niamey zuwa Maradi. Shin ya halitta ya yi sallah asuba kafin alfijir A'a.
ko kuma ya Bai halatta yi ba, sallah kakka bayan ma sahur?
Kakka ida ma.
Nan, Ka halatta ya sallah ba ka yi lokaci.
da- Ka ga ya farka in akwai larura har bayan ma lokacin ya yi sallah.
A'a to rubutuwa ake. Na'am. Tambaya ta gaba ya ce malam sallar da ake yi ƙarshen Ramadana da sunan rakiyar wata Azumi.
eh, a masallatai Sallah.
eh, s- eh, sallah da ake yi ba ƙarshen ƙarshen Ramadana na san kamar ran Juma'a Eh, wadda ake Juma'a da ake- yi Juma'a ta ƙarshen Juma'a, Ramadana Juma'a.
eh ana yin ta ba A'a,
kiran Ba ga musu da juma'a ke. Ba ga musu da juma'a.
mm, shine malam ke cewa me hukuncin ta a musulunci Ba ta da asali cikin addini. Ba ta da asali.
Mm, abin da ke da asali shi ne bayan kowace sallar juma'a akwai raka a biyu da ake ta nafila shi ma sai ka ta gida kake yin ita ce ke da asali amma a hidda lokaci cewa sai eh, juma'a ta karshe ta watan ramadan za a yi kaza za a yi kaza bai da asali mm, in gani ko to. tambaya ta gaba yace malam wai sallar kiyamar leli da ake yi shin manzon Allah ya yi ta ne a bainar jama'a ko kuma a gida tsaye a bishi wani mutum da ya jawo wangar kicin kaman za shi Mm, na ji shi wani malami na Najeriya shi ke kawo nan
mm,
Allah ya kiyaye irin wannan rikicin bai da amfani cikin addini mm,
bai yiwa a ce saboda kuna adawa da wani in yi magana wai kai diyar za a yi kawar wani kawar bai kamata a kai wannan abu ne shi ke kawo mutane masu fitana su kuma shiga cikin addini suna yin wasu. abin da ke da fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin dawa ya yi sallah ta kiyama da yi da ya yi sallah shi ya waiwaya baya ya ga sahabban shi sun taru ya yi rana ta farko ya yi rana ta biyu rana ta uku sai ya kinta sun taru za a yi sallar tarawih ne ko kiyama da na mace ko da cikin mm,
yanzu da suka kinta da kintawa sai mutane suka ce mashi suna nan suna jiran shi a zo a yi wannan sallar sai ya ce abin da ya sa ba za ni hitawa ba ba ni san a farlanta muku in na ci gaba da yin ta farlanta muku ita za a yi kiyama da ya zama yadda ka san wajibi ne ka zo ka yi sallar juma'a to kiyama lalle sai ka yi kai tarawih sai ka zo ka yi ta tausayi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko to yanzu sai annabi ya rasu kiran tana nan matsayin ta na ne na nafila tunda annabi ya taɓa yin ta. kuma yana yin abin shi gida kuma duk kiyama yake gida ne yake don saboda in aka ce muku dole shi ku yi, to zai koma farilla ke kuma zai abin zai kasance annabi gari kenan an baka dama in kana so ka tashi karye ɗaya ka yi abu ka sai ka kwanta wanda ya tashi karye biyu ya ce ya kwanta wanda ya tashi karye hudu ya ce ya kwanta mm, to zu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai sahabbai suka koma suna yin abu zamanin Umar bin Khattab Umar bin Khattab da ya ga suna sallar su sai ya ce musu ni'matil bid'atu hazi ma da da wannan bid'a da kuka yi saboda annabi na yin ta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yanzu kenan illa da ta sa yake yi tare da mutane ya kici gaba da yi shine ka a farlanta muku da ko mm, to yanzu ba ya rasu ba to sai musulmi suka dawo suna yi tunda dama sun taɓa yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu da Allah ya zauna sai ka ce bid'a ne.
mm.
wannan maganar ta ba in ka ga dama ka zo masallaci ka yi ta saboda masallaci kana samun nishaɗi ai ba wani abu ne yasa ake zuwa masallaci ba nishaɗi ne ake dan kwana goma nan zo ka dora addu'a ana aika na ibada shi ne kawai wannan haɗuwar da za ku yi ba bid'a ba ce ku je ku yi abu da kai da ba ka iya abu ya gida ka yi abu Mm, ba wanda zai ce maka bai karba right, tunda ba shi ke karba ba mm,
mutane tun da sun samu kuzari bayyana izala ne ta sa har mutane suke kiyamar da kowa ma yake lokacin da muke yan- muna yan kanana kayan izala ta yi girma da ina da ina ne ake kiyamar ni nan garin ba ma san yadda ake kiyamar ba daga baya bane ba to kuma yanzu an dauko abin ya abin nan kuma wani yazo ya ya ce wani bid'a ne to haka dai tarihi ka wasu lokuta in kana son ka ba wani haushi sai ka ce kai kaza ma bid'a ba ne ba dai ba ke
na'am tambaya ta gaba yace malam ɗazu cikin hudubar ku kun ke- kun yi magana kan kuka da ake yi lokacin karatu na kiyamar leli ina wannan magana to malam wannan kukan bo- bo- boyen boyen shi ake yi ko boyen shi ne ake
koyan shi ake yi.
ya ko ya to kinan ko- koyen shi ake yi Eh.
koyen shi ne ake yi sa Mm.
ina yawan nan magana ta su kuma na sha ganin ta cewa kamar shi kuka da kake ganin shi koyan shi ake koya maka shi ne akwai kwansaye pedagogic nan kwansaye cikin harkar koyarwa objective pedagogic guda nawa ke guda uku ke akwai almajalul ma'arifi objective wanda ke cognitive wanda ke bangaren ilimi kawai Mm,
akwai almajal alwujdani objective wanda ke da alaka da ran mutum abin da zai taɓa ran shi ya tasirantu da wannan abu mun gane ko akwai objective wanda yake maharin professional wanda zai koya maka irin yadda zaka kwarewa bisa kan wani abu. to kowane ilimin da zaka koya ma mutum akwai wa'annan bangarorin guda uku cikin shi akwai bangaren ilimin abin a haddace shi akwai bangaren a tasirin da wannan abu akwai bangaren kuma a kware shi amma wani ilimin sai ka samu wani bangare ya yawa cikin shi yanzu misali ilimin baro misali kwakwalwa tana aiki cikin shi amma gwanin na ta kawa ta hanyar aiki a cikin shi kenan nan wannan object din za a wanda shi mahari ne da wani za ka shi wajen APS me APS bai zama so ya zauna mu shi APS ya ce to ku ruga da gudu ku yi kaza ku kaza sai ya fara yi sun gani ya ishiyu ba su gani ishiyu ba da za a yi yadda ya a kwakin su gani sannan kenan kaga sai an ga maka a aikace ba na zama in kawo ɗana wajen gyaran moto a ce to ya ɗauko miki da takarda bari a ruga nan kaza ne rubuta nan idan ka ɗauka nan saurayi hannu ba da koyo da hannu ne ake fara kenan mahari ne ake fara to sai in ka zo wajen koya mutum karatun qur'ani akwai janib ma'arifi bangaren ya iya ya harkace akwai bangaren ayoyin su mishi tasiri in ya kawo wajen azaba ya ɗora jan abin ga jikin shi kamar ya kuka kamar ya kuka in ya kawo wajen rahama ya ɗora jin rahama kamar ga jikin shi take wannan shine objective na biyu ko to akwai objective na tsarewa ka koya mishi tajwidi to mafi yawa makarantun mu da ake koya maka karatu na alqur'ani baki ɗayan su zaka samu bangare guda biyu ne suke aiki da shi da bangaren a tsatsaga ma yaro karatu da bangaren a koya mishi tajwidi amma bangaren a haɗa shi alaka da ayar ya san me take nufi ya san irin azabar da ke ciki ya san irin rahamar da ke ciki ya san irin abin da ke rufe cikin alheri to ba a cika yin wannan abu shi ke sa in ka gyaro a cikin makaranta ko cikin a cikin musabaka ya fashe da kuka to malam ne su da mai kura da ko kuma tsoro yake yi kuskure ko kuma tsoron mutane ne amma ba wai dan aya ce ke kuka ba saboda abin da ke ciki to ka take kasashen laraba za ga ana koya maka wanka bangaren da wancan sannan da wanka yanzu in kana kallon film ai na baku misali da film ko to film cikin shi objective din da ke da ga mai film shine yayi tasiri ga zuciyar mai kallo yan abun kuka ne kawai ka kuka zo maka to yaushe mai film zai yi mai iya koya mutane qur'ani ka gani kai kanka akwai filin kun daɗin ka kalla ina ran da ranka ɓace ki cikin Allah ya kaza da ya kwallo da ya ka wallahi to dan mene ne za ka koya mutum Qur'ani ba mu kwatanta mishi ba irin wannan abin da ke da ko a cikin Qur'ani ba ka irin wannan bayanin cikin Qur'ani kaga akwai ko to wannan magana gare ne kadai za ka yi kuma ni ma abin da yasa nayi wannan magana saboda ni abin da na karanta ke kun ba duk wani wanda ya karanta irin abin da na karanta ya fahimci wannan amma ni da na tsaya na diba na gani ba mu iya kuka abin da ke hana mu kuka ba a haɗa mu da aya bane bane mu kuka ba ka ma san abin da ake karanta bale ke kuka ba a karanta maka menene aya amma kuma in ka dawo in ana film na Shinuwa ko na India ko na Ingilishi na Amurka in dai akwai ban tausayi dan menene buba yake kuka in yana kallon shi ko mai Ingilishi kenan saboda abin ya taba musu zuciya ne kenan wannan zaka zuwa sai ka alakanta da irin yaya muke koya mutane alqur'ani ya muke kenan in muna koya musu yadda annabi ya koya musu sabon shi da sun dore duka sabon annabi ai koya musu tadabburin alqur'ani ne aka yi yadda an kawo ga aya azaba akwai wani daga cikin salafus salih ana ana karanta mushi alqur'ani ana kawo wa ƙarshen suratu ash-shu'ara aya nan ta ƙarshe ga sunan ta ba naman ce yadda aya take da ya karanta wannan aya bai ida karanta ta ba ya wace su ma da ya fashe kuka sai da su ma sai da ya shi lahiya aka yi shi ƙarshen suratu ash-shu'ara kai yanzu ta sura ta karanta kama gaban ka faɗi bale ba haka ce wai kayan shi lahiya har an ce ana shi ka har an ce ana ganin ka saboda ka karanta aya guda amma film nawa ya sa kai kuka idan dai kamata a ce masu ko masu yin film su yi muka yawa ga zakatan mutane shi yasa za a ganin mutum ga nan an sa tiyatar ko kuma an sa film nan an sa wa'azi sai karkata ta wajen mai film ya bar wa'azi me yasa saboda duk abin da za a kai ba wani abin da zai sa ya tada hankalin shi ya tashi waye ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ki tashi ba ba abin da sa ya ji tsoron Allah amma sai a zo a yi maka film kalma guda na taɓa gaya muku wata kalma guda wanda labari ne wanda aka kirkira aka ce ka kirkira labari wanda ya kowane tada hankali wani ya kirga labari guda ya tada mutane da hankali kawai ce wa dakhala aljanna mutum ne aka kawo shi ya shiga aljanna wa dakhala an-nar kai mutum ne aka kawo aka sa shi cikin wuta ran tashin kiyama fa sa'ala an ashabi sai tambaye mai gadin wuta da sauran ɗan wuta ya ce ina abokan da muke yin bannan nan da ta kawo ni wuta tare da su sai masu gadin wuta suka ce mashi hu tamu da sawar mawuni ai duk abokan da kuka tura yin irin wannan abin da su dalilin mutuwar ka suka tuba yanzu suna aljanna to ka zo na an bai duwa a cikin rakin sare ba gaskiya
to haka ne wa'azi ya kamata ya kasance in ana wa'azi so ake mutum ya ji da shi ake ya ji da shi ne ake kamar dai a ce ka ya ruga da wani irin yadda bai lance yake cewa yace yace mallam yace duka wannan abu da kake gani kake na bari kawai dalili kake to so ake idan za ka yi wa'azi ya kasance da wannan nasiha to shi yasa na muku magana da su to kuma bayan wannan binciken da na yi sai na gano malamai suna kan cewa yana daga cikin abin da ke sa mutum zuciya shi ta kare rashin koshi da yawa ka zo ki amu lalle ka koshi kuka bila kan mutane ka so yin sanar da ka koshi kai yana kake yi malami ya sanar ta ko to kuka bila kan wanda ya koshi tsakanin ku da Allah za a yi kuka to so ake ya kasance baka ci abincin kirki ba yanzu wanzu a san da muke yi, duk ran da ta koshi nan to a san bai da saboda kana yin kura ka sarki ka gani kai ba kashin yunwa sosai kai baka koshi ba shi ke sa aka karanto wata aya malamin ya rera sai ka ji hawaye su kuma to ka koshi kuka mi za ka mutane na kosa da yawa wata rana insha Allah Allah ba mu dama za a dai dauko muku irin bayanan da malamai suke musa kan da ke taimaka wajen mutum ya kuka lokacin da ake karanta alƙur'ani ne na tambaya ta gaba ce malam mutum ne aka yi ma haihuwa Mm.
to da uwar da jariri suna likita tsawon sati guda Eh.
to malam ranar da yaron ya cika sati guda to sai yaron ya rasu to yanzu wannan jaririn sa yanka mashi Sai an yanka mu.
sa yanka mashi abin yanka Sai an kama shi.
na masha Allah Tunda ai ya zo da rai ko?
Mm, Sai an kama shi. Ko bai samu shi suna.
mm. Na'am, tambaya ta gaba ce malam mutum ne ke harakar gyaran takardu na makarantu ya ma'ana equal to malam za ka zo wajen shi ku yi magana da shi wani lokaci ma zai ce ma sai ka ba shi kaza to malam Kaza, kaza.
eh san ba kaza ba san ba
Kaza, sai ka san ba wani- kaza na'am kenan zan ba shi wani abu kenan to malam wani lokacin gyaran zai yi wani lokacin kuma gyaran bai yi ba to malam menene hukuncin wannan aiki To, kenan dai shi bai san amsar cin hanci da ta rashawa.
hanci na'am In ka san babu wata hanyar da za ka bi ta ta hanyar wannan mutum. Dole ka bashi.
Mm, Akwai su suna nan muna ta hakuri da su.
mm, Suna nan muna ji muna ganin yadda dukan ba su. Ya zama wajibi ne.
mm, saboda shi duk abin da za ka yi ka kwato makan ka hakkin ka to yanzu hakkin naka in za ka kwato shi sai ka ba da wannan abu to in ba wata hanya sai wannan to ana iya cutar da kai ma kare ka bada can in ka bada in abin ya yi in kun bai ba ya faɗa bankin asara shi ke mm, amma shi dai ya sani wannan mutumin can hanci ne yake da rashawa kuma ba zai albarka ba
na'am tambaya ta gaba ce malam wai an ce idan ka yi ma mutum kyauta sai ka ce mashi sakallahu khairan an ce wai kamar ka ce mashi Allah durƙusar da kai ne to malam eh a shi mutane da ke cewa saka Allah kamar sakawa mm, jazaka Allahu khairan na'am mm, Allah ya saka maka da alheri mm.
to shine yanzu mutanen mu da ba su yi larabci sai su ce Jazakallahu saka Allah khairan.
khairan Allah saka ma da alheri Hmm, Eh.
khairan ba'i. Ya ce, to wai idan ka faɗo ga magana mutum ya ma kyauta ba da cikin sani ba ka waɗi.
a'a ka gai da Hausa Mm.
in akwai kuskuren larabci ba kai larabci ba sai Allah ya saka ma da alheri shine abin ba sai kai larabci ba Mm.
ya nuna mu za a gudu da shi ya yi larabci kai hausa kawai ma Mm.
addu'a wannan in za ka yi wa mutum in ka san baka yi da larabci ba ita da hausa in za ka yi addu'a ta nema wa kanka wani abu wajen Allah ina san baka yi da larabci mun gane kaka ce ka ka- ka matsa wa kanka ka mai wajen neman alheri ka jawo shari
Na'am. Tambaya ta gaba ce malam kiyamar leli mutum yana iya yin ta a gida ko kuma ya hita masallaci.
yana iya yi a gida yana iya ta masallacin Mm.
duk wanda ya yi
To, Sai tambaya ta ƙarshe ce malam ya ake wankan janaba.
a wannan yadda jama'a da mai kuma abinda makaranta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ya banga da shi kuskuren da muke muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما الله كرمنا ومنوتا رمضان ربنا دائم الله كرمنا ومنوتا رمضان ربنا دائم الله كرمنا ومنوتا كيدي الله كرمنا ومنوتا أبن تسا من دوليا سلا حما بهم وسو الله سبحانه وتعالى كغافر تاهم كلا uwayen wa'anda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ka rika musu uwayen wa'anda suke da rai ya Allah muna roƙon ka ka sa su yi cika da imani wanda ka rika musu irin yadda suka rika mu wala kana mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu baki dai da abin da ya mu kunci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mu dukkan abin da ya yi ma al'ummar musulmi kunci Allah ka musulmi duk bai ne mai sharri da kasashen musulmi Allah subhanahu wa ta'ala in bai shirwa ne Allah ka kare shi in ba bai shirwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ka yi mu magani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Za a ji ‘yan can sun tashi.